suna nan tare da akwatin rediyon su don jin yadda shi wannan shi za ta suna maganar aure da kuma tsadarsa da kuma tasirar da duk abubuwan da ke cikinsa batu ne wanda shi addinin musulunci ya tanadar da shi musamman idan muka dubo sunan soshi na alwurani mai girma akwai umarni na auren matan da suka kwanta mana matan da muka nutsu da su matan da suka mana da kuma umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa ya ku taron matasa duk wanda ya samu dama daga cikin ku to ya aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗin wasu dalilai waɗanda waɗannan dalilai din dalilai ne na shari'a wanda za su taimaka wajen ciyar da ita wannan al'umma din gaba to kwatsam ana kan wannan tsari kan wannan umarni da kuma ita wannan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu yanayi kan cewa shi auren ya yi tsada wasu da yawa suna so su yi aure domin cika waɗancan abubuwa musamman wacce sunna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aure sunna ce kuma duk wanda ya kyamace ta wannan sunna din to baya tare da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu kai a cewar shi kuma auren yau yayi tsada matasa suna so su yi aure babu yadda za a yi ita ba a ta gaza samuwa wasu abubuwan sun gaza samuwa sannan kuma bayan ma an riga yin auren sai ga kuma ba a zuwa ko ina ba je nesa ba sai ga auren ya zo ko ya lalace ko kuma zai koma ana zaman hakuri ba a irin wannan su da tare da tare da kusa musulunci ko wa musulmi musamman yadda ya zuwa cikin alkur'ani cewa an halatta mana su ko an halatta mana waɗannan matattaki domin mu samu nutsuwa tare da su sannan kuma a samu mawadda da kuma rahama a cikin ita zamantakewa ta auratayyar sai kuma aka samu kai a wani hali a wani ne da ya zamanto ana ta zaman haƙuri dakta mu fara da kallon waɗannan batutuwa kafin mu kai ga shi ainihin dalilan da suka sababa haka ɗin ta kasance
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وصحبه ومن اكتفى نوع مسلمي masu sauraronmu a wannan babban gidan rediyo mai albarka gidan rediyon sawaba a wannan gari na hadeja a jihar jigawa a ƙasar najeriya barkanmu da wannan yammaci barkanmu da wannan lokaci muna muku fatan alkhairi muna addu'a ga al'ummar garin hadeja da kewayenta da duk wanda suke sauraron mu kusa ko nesa Allah ya sa musu albarka kuma ya sa mu lafiya mu gama lafiya ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu ikon tattaunawa akan wannan gabiya fahimta akan fahimta ta daidai a dan uwa yayi magana akan gaba gaba yanzu ana magana ne akan aure yayi tsada ba a samu ai aure da sauransu to amma um, ina so malam kai idan saboda in san bayanin da zan yi idan ka ce aure ya yi tsada kana nufin wato an tsananta samari ba sa iya aure kake nufi? a ka faɗa ba sai ka maimaita ba na ji kawai ka ban ansa saboda in samu daidai inda zan buge ka sosai ka da ku haka kake nufi? abu na farko shine yan uwa musulmi Allah ya kawo wani yanayin da ake cikin kuncin rayuwa da matsi a rayuwa idan an ce tsada kusan komai yanzu yana tsada abincin da zamu ci yana tsada wutar da zamu siya tana tsada katin wayar mu wayar mu kayan mu'amala gaba ɗaya suna tsada ka san shi magana ta musuluncin ana so a yi magana a yi magana ta adalci da daidai yanzu ya kamata mu yarda cewa dukkan rayuwa abubuwan mu na rayuwa suna tsada kuma a haka dai muke rayuwa to shi ma wannan aure da ake yin sa ko ake kokarin a yi shi da kuɗi ake yin sa kuɗi suna da wahalar samuwa kuma abubuwan auren nan tsurfa da je kaka dawo suna da yawa to ni ina kallon wato tsadar aure da ake magana akai ta fuska ne guda biyu lalle abin ƙi ne lalle abin suka ne yayin da wasu iyayen suka yi amfani da wato damar da suke da ita ba su lura da halin da ake ciki ba suke kuntata mutane wannan kuskure ne wannan ba daidai ba ne a dan uwa in zaka iya tunawa an dade ana wa'azi ana karatu ana bayani cewa a daina tsanantawa aure a daina tsanantawa aure a daina tsanantawa aure tabbas abu ne mai kyau har ma manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi auren da yake da albarka auren da ya fi albarka shine aisaruhunna sadaqan wanda suka fi saukin sadaki kaga wannan ai kwadaitarwa ne akan ame a sauƙaƙa lalle muna kira ga iyaye kar ku sa sadaki ya tsada kar ku takure maza ku hana su su yi abin da za su yi iya ƙoƙarin su ku daina rena ku idan sun kawo muku kayan aure ku daina rena gida ku daina rena sutura ku daina rena ɗan abin da Allah ya ba wa mutum na ci da sha da sauransu amma ni sai nake ganin gaskiya ana yin rashin adalci akan magana akan tsadar aure ni fa a fahimta ta shi yasa nace za mu buga da kai yawwa wato mutanen mu ba su da adalci kuma mutanen mu wani lokacin ba sa son faɗan gaskiya yanzu dan Allah a ƙasar nan malam tsakanin miji da mace wa ya kamata ya kukan cewa aure yana da tsada namiji ko mace mace ce ya kamata ta yi kuka gidan iyaye mata su ya kamata su yi kuka cewa aure yana tsada yanzu duk kukan da ɗan namiji zai magana akan aure ya tsada har da kake cewa samari suna nan suna zube ba su yi aure ba su suka ga dama ba su yi ba su ma suna so su yi auren amma ba su yi aure ba a to wanda zai je yayi wanda yake son ya aure ai kaga sai je nemi kuɗi tunda ya yarda rigarsa ta yi tsada ya siya ya kuma yadda agogonsa ya yi tsada ya siya ya yadda abinci ya yi tsada ya siya ya yadda kuɗin mota ya yi tsada ya siya ya yadda gwamnati ya ƙara mai fetur ya yadda komai na rayuwa ya tsada to ya za a aure bai zai tsada ba dole ne aure ya yi tsada kuma yanzu magana ta Allah fa shi fa yanzu fa auren nan da kake gani yin sa din a matakin farko ai mu yanzu yaran mu matasan mu maza ai gata ma ake musu yanzu musamman fa sadaki ne mutum zai bayar yanzu wani fa sadaki ko kwanan nan mun daura aure sadakin na naira dubu hamsin dubu hamsin ka'ida bai ma kai ma akalla sadakin ba ma rubu dinar da ake magana ya kai ma kusan dubu sittin a yanzu amma yanzu akwai masu ba da dubu hamsin amma shi wannan wanda ya ba da dubu hamsin din nan shi ne zai je kuka ya ce aure ya matsada kar ka manta ka tuna yanzu ita wannan yarinya fa ubanta ce zai sai mata gado babu gadon ƙasa da naira dubu ɗari da hamsin babu shi Allah ne ce su sai gado fulo da zai kwanta sai an sai masa katifa da namiji zai kwanta sai an sai masa gado sai an sai masa kwanukan cin abinci sai an sai masa kayan kicin sai an sai masa talabishin sai an sai masa kujeru sai an sai masa yau duk wanda ita shi zai aurar da 'ya'yansa mata shi ne ya kamata ya kukan cewa aure yana tsada da wahala ya gagara aurar da 'ya'yansa ba wai samari gandan gandan su zauna a bakin titi kato madakin dawa yana zaune baya sana'a wai ce wai aure ya gagara ba da haka wannan tunani ya kamata mutane su gyara shi wallahi yanzu misali ba Allah ne ya ce fa su sai katifu da gadajen nan da da kayan kicin da da kayan abu nan ba eh wace su siya miji ya kamata ya siya amma fa miji fa an ɗauke masa yanzu al'adar mu fa ba wani wanda zai zo ya aure a al'adar mu yadda muke gudanarwa ba wani namijin da zai zo isai katifa isai gado isai kayan kicin ikaza iyaka sadaki zai bayar lefan ma sai an yi rikici da shi ya je tattaro yan atamfofin sai kawo duk atamfan akwatin da zai kawo na lefan gaba daya bilal azimu aka hada maka kudin gado da katifa da shimfidar gadon wallahi sun cinye kudin lefan gaba daya da yi to ya ake juya abin sai a zo ana zargin iyayen mata a ce sun tsananta sun tsananta duk wanda ka je yana buɗe baki yana faɗin wannan bilal azimu ko malami ne mai wa'azi to ina jin bai taɓa auren da yarsa ba da haka magana cewa aure yana tsada samari sun gagara yin aure ka ce min kawai samarin mu sun zauna sun zama wato ba sa sana'a ba sa neman kuɗi ba sa kaza ba sa kaza amma iyaye mata ni kam na yadda mata ya kamata su yi kukan cewa aure ya yi tsada in ba haka ba kuma a juya a mayar kowane namiji ya sayi katifa ya sayi gado ya sayi shimfiɗa ya sayi kayan kicin ya sayi kujeru komai ya saya duk auren da aka yi a duk a wannan al'adarmu ne nan kawai a nan arewa a nan ƙasar irin najeriya da su nijar kaɗan daga cikinsu a wasu suke yi amma sauran ƙasashe ga baki ɗaya namiji idan zai aure duk shi zai wannan abin da haka magana ta Allah aure ya yi tsada mun yadda aure ya yi tsada amma laifin waye ne laifin gwamnati da ba ta controlling price ɗin kaya rayuwa ta yi tsada an bar mutane suna cikin matsi idan har mutum ya yadda abincin da zai ci a gida ya masa tsada fetur ɗin da zai hau mota ya masa tsada ya yadda kayan mu'amalarsa ya masa tsada ina ga babu dalilin za zo ana zagin iyayen yara mata a ce wai sun tsananta ai an zo an tsananta wa mutane kaza kaza zurfa hanci a kawo kaza yanzu sadakin nan fa da suke bayarwa sadakin da zaka bayar billahi azimu ina gaya maka ko kwanukan abincin da za a siya a kai wa mijin nan wallahi sadakin bai siya ba mun yadda an ce a sauka sadaki ya za a zo a juya kawai a zo a ɗora wa iyaye mata da da iyayen mata su suke zuwa suke sayan wannan abin sai kuma a zo a yi tawazi a ce kaza wai har wani ya ce wai wai wai ba zan yi laifi ba ai ba addini bane ni ba zan yi laifi ba haka ji mutum yana wa'azi yana cewa laifi bid'a ne wane ne wane to shikenan in laifi bid'a ne kujera da katifa ba ita kuma sunna ce kayan gara da ake kai muku ku gidajen maza fa ita kuma sunna ce ina ga ya kamata mu yi updating abubuwa mu tsaya mu gyara abubuwa akwai abubuwan da al'adar mu ne muke yi na kyautatawa iyayen duk wanda zai aurar da ‘ya'yansa yanzu wallahi mata ya fi kyautata ya fi kashe kuɗi a baka mata a baka kayan gida a baka mata iyakaci fa abin da za ka biya ka kama gida ne da za ka kama a shekara kana biya sai abincin da za ka ciyar da mata wannan ku dole ne ko baka ciyar da ita ba ka ciyar da kanka ko ka ciyar da kannanka so dan Allah ina so ka fahimce ni dan na san ku yan jarida ne ku tsaya ku gyara wannan tunanin fa kar ku gina abu akan zalunci wallahi na'am dokta a ɗaya bangaren shi ma za ka ga kusan su ma iyayen mata ɗin ko kuma ce bangaren gidan mata ɗin su ma suna kokawa ko kuma sau da yawa za ka ga cewar su mazaje ko bangaren maza sun gama shiryawa su kuma ka ga su bangaren matan kusan su ake jira saboda yanayi na rayuwar wani Allah ya cewa su ma tsadacce ko kuma abubuwan ne suka yi wahalhalu za ka ga idan mutum zai aurar da yarsa ɗin shi ma za ka ga sai an yi ta taron dangi an yi ta tattaunawa an yi ta zama an yi ta duba yadda da a yi a wani ganin cewar an tattara waɗannan kaya ɗin an aurata shine mutane suke ganin to me zai sa ba za a dawo a irin abubuwa da suka faru a baya ba musamman a lokacin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duka babu irin waɗannan abubuwa ɗin da za a ce lalle dole sai da su ɗin kamar su su gadaje ɗin su kujeru su da sauran abubuwa waɗanda ba lalle sai da su ɗin rayuwa za ta yi ba ko ba su ɗin ma za a iya zama.
to kaga Allah ma albarka na ji daɗi ka fahimce ni. mai kyau yanzu mutum ne zai zo yana neman yarinya. sai a ce ana jiran ai ana jiran iyayen a mata ba ni sunan shi gidan iyayen mata su yi kaza wani yaro ya zo yana tambaya na yana ta faɗa an samu aure an daga an samu aure an daga yau ba dole su daga ba wallahi sai a daga sau ɗari a wannan zamanin ka san me yake faruwa tsadar rayuwa yanzu malam ina uba zai samu kuɗi wajen dubu ɗari biyar ya sai gado wa yarinya mutumin da abin da zai ci ma ya gagare shi ka je dan Allah gobe ka tambayi yan kafintoci masu yin gado masu arha fa su ne gadon dubu ɗari uku ɗari uku da hamsin mai arha ba ta magana katifa yanzu katifa guda ɗaya akwai ta naira dubu ɗari da wani abu katifa kwaya ɗaya zanin gado guda ɗaya akwai na naira dubu ɗari biyu da hamsin zanin gado in dai nagari ne ake so a yi amfani da shi dan Allah iyayen nan malam ina za su samu kuɗin nan da haka dan iyaye an zo an za a yi aure an ɗaga an ɗaga ni ban taɓa ga laifinsu an ɗaga ba ba su da hali hakkinka ne fa mijin kai ya kamata ka yi wannan abun ba kai ba al'ada ta sa kai sai an yi maka kuma ka zo kana zagin su ba ka da wani dalili da haka wannan da ya zama min tambaya na sha ba sai ka je ka ba su ba ba kana da kuɗi ba ka je ka sai katifar da za ka kwanta sai an saya maka gadon da za ka kwanta da matar a baka matar da za ka kwanta da ita kuma sai an saya maka gadon da za ka kwanta da ita saboda shagwaba wallahi al'ada ce wannan kuma yanayi ya kamata ya sa Allah a canja a gyara a rinka yin 50-50 in ma ba a mayar ba a ce kawai duk namiji da zai auri mace ya je ya mata kayan kwanciyanta kayan kicin ɗinta kayan kaza ku je ku yi haka gani in ba a aurar da 'yan matan ba duk da kuka ga 'yan matan nan suke zuba a gari ka tambaye ni mai sababi tsarin auren namu ne na malam bahaushe ba fulatani shi yasa matan ba su auruwa yanzu misalin malam mutumin da yake da 'ya'ya biyar a gabansa 'yan mata ka gaya mun dan girman Allah mafi karanci a yau talaka a nan garin Hadeja talaka da yake da 'ya'ya 'yan mata budurwa budurwa guda biyar da Allah idan zai aurar da su wannan yar kishiya ne tsakanin su wata biyar wannan yar kishiya ne tsakanin su wata hudu wannan duk sun taso kowace kirjinta ya cika kowace namiji take nema kuma sun zo za a yi aure kuma wannan gidan fa awo suke yi wannan gidan gidan haya suke zaune wannan gidan kudin makaranta ma uban baya iya biya amma ga 'yan mata duk sun taso kuma duk kowa ya zuba musu ido a cikin al'umma kallon su ake ana jira uban ne ya aure da ita ga ciwon hawan jini da ciwon suga ya kama shi ƴaƴansa duk sun fanɗare sun sun tafi sun bashi kaga mai na zai samu kuɗin zai aure da waɗannan ƴaƴa matan haka dole sai mun canja tunani dole malamai su sake duba fatawoyin da suke bayarwa a tsaya a gyara wannan al'amarin da haka waɗannan yara ƴan mata za su ta zama ba za su auri ba yanzu mafi karanci ka gaya mun kana tsammanin mai ƴaƴa biyar ɗin nan zai kashe miliyan nawa kana jin a yanzu mafi talauci auren da zaka je ka kai raka zaka kashe zaka kashe nawa magana ba magana miliyan ɗaya ake ba tunda mun riga mun cika abin da al'adu an ce sai an kai wa miji katifa sai an kai masa gado mai tsada wani ma ɗan hankali da aka kai masa yarinya wai da ya je ga an kai kaya wai wai low quality yanzu ke yanzu umar na ki low quality ya kawo miki wannan wani irin gado ne wannan wani irin kabir ne kaga mutumin banza fa me rena kyauta mara kirki da haka ni ina kira ku yan jarida ku tsaya ku daɗa yin tunani ku gayyaci malamai su rinka fai wa mutane bayani fa al'amari fa ya canja idan fa kiɗa ya canja fa dole rawa ya canja idan ba ku rinka taimakon iyaye mata wajen 'ya'yansu ba duk saurayin da ya zo zai auri yarinya budurwa ba wai maganar sadaki kaɗai zai bayar da kayan lefe ba a zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe maganar katifu da kujeru da da kayan waye da waye da sauransu a taimaka in ku ba haka ba to wallahi a rinka kai matan haka ba sai an ce gado ba ni wata ta zo tana neman taimako waje na wallahi malam ba ku gado ba kaza na ce sharadi ne Allah ne ya ce sai kin kwanta akan gado a je a nemi katifa da dubu arba'in a kai ki ku je ku kwanta akan ta auren ki ya mutu ne kin kwanta akan katifa kayan alfahari sai an je an yi kaza an yi kaza a haƙura iyaye kai miji ka haƙura da abin da iyayen suka kawo maka in kuma ka matsu yar matarka ta zo da kima da daraja a gida to ka ba da gudunmuwa ka taimaka an samu wasu mazajen alhamdulillah yanzu malam an samu wayewa dole mu yaba musu musu addu'a wallahi mala akwai yanzu samarin da idan suka zo za su aure yarka za su ce alhaji ba sai kai gado da katifa ba na gina gida kuma zan kawo gado zan kawo katifa kuma kayan kicin ma duk zan je in zuba mata sannan abin da ya shafi a sutura ma zan yi mata wannan shine kamala wannan shine mutunci yanzu malam muna gani mun yi karatu a makka da madina a gaban mu laraba wannan suna daura aure wallahi malam idan suka daura maka aure haka za a ɗauki matan nan zikau a kai maka ita kai za ka kama gida kai za ka zuba katifu kai za ka saka kujeru kai za ka saka kayan kicin kai za ka yi duk abin da za ka yi gaba ɗaya saboda me gidanka ne matarka ne naka ne to amma al'amura sun canja da haka ni a fahimta ta mu taƙaice akan wannan gaba lalle aure yana tsada amma bahaushe ce idan ɓera yana da sata daddawa ma tana da wari nauyin yanzu iyayen mata ne iyayen mata su ya kamata su yi kukan aure yana tsada ba wai yara samari matasa ba wanda zai je nemo dan sadakinsa na dubu hamsin ya zo ya dauka bayar ya miƙe kafa ya zo an zo an gwanci yana zazzare ido da wata shaddarsa yana jira a kai masa kaya na'am to dakta bayan wannan akwai batun na kwaɗayi da kuma ƙarya da kuma shigowar bakin al'adu a cikin auratayyar a yau yaya kuke ganin waɗannan abubuwa da kuma tasirin su don ƙara mashi auren tsada da kuma yanayi na taɓarɓarewarsa da iya kasa jurewa rukun nasa ma.
Eh sai fa kai bayani kai hakuri ni haka nake. Bayani za ka yi me kake nufi da kwaɗayi waye mai kwaɗayin a ciki.
Kowane ɓangare dakta dukkanin ɓangarorin suna yin kowane ɓangare ƙarya.
A kwaɗayi kwaɗayi da kace kwaɗayi.
akwai batu na kwaɗayi kamar me su musamman su dangin mata ɗin kusan su aka fi kalla da kwaɗayi ɗin su sun fi san mai mota mai shadda kamar yadda ka faɗa mai gida a kaza a kaza a gari kaza a jiha kaza a ƙasa kaza ɗan gidan wani da sauransu to naji to su to ɓangaren mazan fa su kuma ɓangaren mazan su kuma akwai su kuma nasu su ma na abin da ya shafi su kuma ƙarya tunda su matan su mazan ba sa kwaɗayi su ma akwai suna kwaɗayi su ma sun fi son sa aure yar gidan wani mai nasaba kaza mai kaza mai sana'a kaza yawa to to musamman amma kuma su suna cewa kusan a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ana auren mace dan abubuwa guda hudu wanda kuma akwai wanda ya lissafa akwai batun nan nasaba akwai kuma batu na ita dukiya din wanda su kusan suna kallon la'alla sa iya cewa ko suna da wata hujja ko da su su suwaye din kenan to to ba laifi kaga ma ka hata mu bayani so khalas shikenan barin gama ai za mu tafi gaba gaba ne tabbas yana cikin matsalolin da suke damu mu a yau kamar yadda dan uwa gabatar matsala ta kwaɗayi da borace borace yan mata da za ku yi aure ku ji tsoron Allah ku iyaye da za ku aurar da 'ya'yanku ku ji tsoron Allah ku daina sa burace burace da shegen kwaɗayi wajen dole sai na samu miji mai kaza mai kaza na ƙiyin aure mace ta ƙi aure dole sai ta samu miji mai kaza mai kaza mai kaza wannan dalili ne na zaman 'yan mata da yawa a ƙasa ba sa auruwa shawara anan ita ce duk wacce Allah ya kawo mata mai rufin asiri wanda zai iya riƙe ta ta haƙuri ta karɓi abin da Allah bayar ku yi haƙuri ba kullum ake kwana a gado ba abin da kike nema ɗin ke ma ai baki da shi don haka karki makale ki ce sai wane sai wane to amma a lokaci guda kuma dole mu yi musu uzuri saboda abubuwan da suke faruwa ba ina goyon bayan kwaɗayin bane da burace-burace amma kuma ba laifi bane mace ta nemi mai rufin asiri ya aure ta tabbas an kawo mata wane yana da hali wane talaka ne miskini bai da shi kai tsaye ta zaɓi mai hali ta aura ga addini ga hali ga rufin asiri ba inda shari'a ta ce mace ta ɗauki kanta ta je ta fada cikin talauci da rashi da bukata saurare ni zan yi bayani ne ka kyale ni bayani ai na barka sai da nace ka gama ai kyale ni na gama duk zan maka bayani dalla dalla zaka fahimce ni na faɗa cewa lallai mata ku yi haƙuri da abin da Allah ya hore muku wanda Allah ya kawo miki mai rufin asiri zai iya rike ki ni kuma nan bana goyon bayan a aurar da mace ta je ta auri mutumin da zai je ya rayu da ita a cikin bakin talauci ba zai iya rike ta ba ba zai iya ciyar da ita ba shi kuma wannan ba addini bane shi ma dalili akan wannan shine akwai wata mata ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce mutane guda biyu sun aure ta ai suna neman auren ta da Muawiya da Abu Jaham ta ce tana neman annabi ya ba ta shawara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita amma Abu Jaham فإنه لا يضع أساه عن عاتقه أبو جهم بايا sauke sandarsa daga kafadarsa mutum ne mai dukan mata kashi yake bayarwa annabi ya ba ta shawara karki aure mai duka kaga ashe mace tana da choice tana da zaɓi idan ta fahimci miji ya zo neman ta yana da wata ɗabi'a da ba ta iya rayuwa da shi ba tana da zaɓi aure ba bauta ba ne za ta ce ba ta aure shi ba karki aure mai duka yan iyayena mata duk mijin da yake bugun mata ko yake da tarihi yana dukan mata kar ku aure shi annabi ne ya ba da shawara wannan mata ce yana dukan mata kinaya ne an annahu zarrabul nisa ɗaya kenan to muawiya fa manzo Allah ya ce da ita amma muawiya fa sa'alukum la mala la yace da ita muawiya talaka ne bai da kuɗi ba zai iya rike ki ba sa'aluk to kaga ashe a nan gurin akar makalla in annabi da kansa ya duba wani cikin sahabbansa ya ga bai da hali da zai iya rike mata kuma ya zo yana neman auren nan ya ba da shawara ya ce kada a aure shi saboda ba zai iya rikewa ba akwai laifi idan yarinya wani ya zo neman ta ta duba cewa bai da halin da zai iya rike ta ta ce a'a sai a zagaya a je a ta zagin yarinya a ce ai da san duniya ne da ita ai kwaɗayi ne da ita a to ta auna ta ga cewa ba zai iya rike ta ba kuma ba adalci bane ku je ku ba su fatawa su je su fada inda za su shiga wahala wallahi ba daidai bane qur'ani ma cewa yayi wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadli wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum wa ma'ikum in yakunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadlihi za su iya za su iya bada gudunmuwa za su iya ba da gudunmawa ba laifi ba ne amma malam Allah Allah yana cewa wanda bai da hali ya kame sai Allah ya wadatar da shi kuma annabi ya ce mata kada kada kada ki aure shi saboda bai da halin da zai iya rike ki ina so ne mu kori wato matsalar da muke fama da ita a yau a cikin al'umma da yawa daga cikin maza ba sa iya rike iyalansu sai mutum ya je ta ƙara aure bai da kuɗi bai da hali ka je ka tara ka tara ka tara mata ka tara mata baka iya rike su ka ƙara aure ba haka bane wannan ba annabi ne ya faɗa ba ba yadda annabi zai ce wai talauci ya ma yawa ka ƙara aure yanzu malam abin da ke faruwa shine yanzu kun ɗauki ya kun je kun ba mutum an wayi gari bai da sana'a bai da aiki bai da abin da zai je nemo ubanta shi ya auren masa da ita kuma shi zai ciyar masa da ita wannan addini ne ba daidai ba ne da haka wasu ku daina kuɗin goro wasu matan wallahi ba wai kwaɗayi ne ko burin duniya ba ya sa ba suke haka a gudun wahala ne kuma ba wanda zai ɗauki yadda ya ɗauki yarsa ya jefa ta cikin wahala cikin matsi tunda ƙur'ani ya faɗa cewa in baka da hali ka haƙura to yaya za ka je ka taro rikicin da ba za ka iya yi ba yanzu muna da kes ɗin da wallahi kwanan nan wata mata ta zo min da mijin ta ce malam ga mijina babban matsala ta da shi yunwa baya ciyar da ni amma fa malam yana zuwa ya ci abinci mai kyau da kanshi a waje ya ci mai kyau da safe ya ci mai kyau ya je bakin titi ya je ya ci mai kyau ya bar matansa malam yanzu mata mazaje ba sa iya wa matansu ɗinkin sallah sai a ce na zaɓi yara akwai wanda ma in ya zo yara guda bakwai sai ya zaɓi guda uku su zan iya yi na'am Allah ya kaddara ana cikin matsi da rayuwa amma wannan mutumin fa da yake da irin wannan halin kuma sai ka ji wai ko an masa ƙarin albashi ko ya je an masa wani aisani wai zai ƙara aure sai a je a ce wai wai mata wai ku yi haƙuri ku yi haƙuri wallahi bai kamata a ƙyale shi ya ƙara aure ba me irin wannan ɗabi'ar kam ba daidai ba ne ya ƙara aure kuma ba shari'a ba ce ta yadda ya ƙara aure abin da yasa na faɗi wannan shine dan Allah mu takaice dalilin kashe aure da yunwa ɗin nan duk wanda yake da halin aure bismillah ya je ya aure rayuwa ta canja sai da hali sai da iko wanda ba shi da hali ba shi da iko kar ya ce saboda sha'awa da son zai ɗabbaka sunna ita kanta sunnan za ka ɗabbaka ta ne in kana da hali ai akwai sunnar da sai da kuɗi za ka yi ta aikin hajji da aikin umara ba sai da kuɗi za ka yi ba aure ma da zakka aure ma idan kana da hali ka yi don haka malam abin da nake so in gyara mana anan shine na yadda akwai mata masu shegen kwaɗayin duniya masu buri sai mai kaza sai mai gida kaza sai mai mota kaza sai attajiri kaza wannan aibun wannan laifi ne wannan ba ma goyon baya wannan ba mu yadda ba saboda kwaɗayi ne zahiri amma kuma duk yarinyar da ta tsaya ta ce kuma ba za ta auri mutum ba sai mai rufin asirin da in ya aure ta zai iya ba ta ci da sha ba ta yi laifi ba kuma ta saba wa Allah ba kuma duk malamin da ya zo ya mata wa'azi akan wannan ya je tura ta je ta aure wanda zai batta a cikin yunwa to ya fa zalunce ta don haka tsirfa da kwaɗayi da maza suke yi ko da mata suke yi aibu ne ta wancan bangaren amma akwai wanda suke daidai ne sannan su kansu mazan ai akwai masu kwaɗayi wani in yazo yanzu ba ga ayan talaka muna da su anan hadija ba su auruwa kowa idan ya tashi yar gidan mai maiko yake nema to su kuma ba tsirfa bane su ma suke yi ba ba daidai bane duka bangarorin gabaki daya mazan suna da kwaɗayin matan ma suna da kwaɗayin yanzu idan yar talaka ne haka za a bata ta zama saboda ubanta bai da shi ana gudun wahala ba za a je a aure shi ba za a aura ba alhali fa in ya aura din shi zai ciyar da ita shi zai shayar da ita ƴaƴan talakawa ba su auruwa sai ƴan uwansu talakawa masu hali yanzu har ma abin da ake malam exchange ake yi mai kuɗi ya aurar da yarsa ga mai kuɗi mai sarauta ya aurar da yarsa ga ƴaƴan sarakuna ɗan siyasa babba ya aurar da ƴaƴansa ga ƴaƴan siyasa babba shi kansa ɗan namijin in ya zo ya san ajin da yake nema wajen yin auren da haka shi ma wannan kuskure ne maza wannan zaɓi da ainihin suke in dai mace ta zama mai sifa ta addini ko ba ta da kuɗi ko ubanta bai da kuɗi kuma tana da tarbiyya a je aure ta wannan ba laifi ba ne sannan kuma dole ne mu yi kira ga hukuma a sauƙaƙa al'amura tsadar rayuwa ta sa auren nan baya yiwa wanda ya kamata mu gane wannan tsada kamar yadda shinkafa ta yi tsada ta yi taliya ta yi tsada to kayan aure ma ya tsada to ku duk wanda zai je aure shi ma sai ya kashe kuɗi ya shiga cikin wahalar tsada to ka ganin laifi gwamnatocin mu ya kamata su sauƙaƙa mana ya kamata su buɗe mana hanyoyin samu ya kamata su duba price wato farashin kaya da yake hauhawa kullum kullum kullum kullum yar kujera karama da mace za ta zauna a gida sai ga ta gagare ta ni wannan ita ce fahimta ta kuma akan haka nake ba ta fatawa kuma fa akan haka nake eh Allah ganar da mu muna godiya Allah ya saka da alkhairi a saboda karatuwar lokaci da kuma alkawari da muka yi wa su yan uwa masu sauraro da za su iya shigowa cikin wannan shiri don ba da tasu gudunmuwa akwai gaba da muka ɗauko cewa za mu haɗe su gaba ɗaya wato ta farko da ke tsada an yi magana a kanta akwai kuma mace-macen aure ɗin a ƙasar hausa sannan kuma akwai batu na su illolin da hakan suke haifarwa idan muka kalli waccan matsala ta farko shine tsadar aure yakan sabbaba babbar matsala ta shine yawaitar fasadi da fasikanci da abin da ya kamata haka din waɗancan ɗin da ake magana a kansu yayan talakawa ko yayan masu kuɗi din sukan nemi abokansu ko kuma yan uwansu wanda suke wannan abi din wajen aikata fasadi da sauran saban Allah wanda kuma hakan yakan haifar da matsala a wannan bangaren kuma na mace-macen aure din zaka ga ana sababa yawaitar zawarawa waɗanda a ƙarshe da arasa wanda ke ɗaukar nauyinsu da kuma yawaitar 'ya'ya da za su zamanto sun rasa su ma waɗanda zai kula da rayuwarsu da tarbiyyarsu da abin da ya kamata haka din wanda kuma a ƙarshe wannan abin yakan cutar da al'umma da sauran wasu matsaloli din ma da kuma illoli da shi dakta da gano mana da kuma yadda zai faɗa mana yadda za a warware waɗannan matsaloli domin a gudu tare a kuma tsira tare.
akwai sababbai da dalilai da yawa tabbas suke kawo mutuwar aure a ƙasar hausa ciwo ne damuwa ne yanzu malam idan da za a buga maka lissafin zawara a nan haɗeje kaɗai zaura wanda suke garin nan kaɗai wato fokal hasr ba za su lissafi ba amma za mu yi tambaya me ne dalilan da suke kawo mutuwar aure ran jero su a gurguje na farko dai nisantar addini wajen yin aura su bangaren matan in sun zo zaben miji ba sa zaben mai addini haka bangaren mazan ma in sun zo zaba ba sa zaben mai addini a hadisin da ɗazu ka kawo cewa wasu na kafa hujja cewa tun kawal mar'atu li arba'in limaliya wa li jamaliya wa li diniya wa li hasabiha wa li kaza kaza fasfar bi zati dini taribat yadak da yawa wasu na fassara hadisin akan kuskure wanda ba haka annabi yake nufi ba abinda annabi yake nufi labari yake bayarwa cewa ɗabi'ar mutane suna auren mata saboda abubuwa guda hudu wani ya zo yana duba mace saboda addininta wani yana duba mace saboda kudinta wani yana duba saboda dangantakanta wani yana duba saboda kyanta annabi sai ba da shawara falsafar bi za ta din karibata da mai addini ba hadisin yana cewa ku auri mace dan kyanta ku auri mace dan dangantakanta ku auri mace dan kudinta ku auri mace dan matsayinta ba abinda annabi ya zaba a ciki shine addini da haka waɗancan abubuwan labari ike bayarwa ɗabi'ar mutane idan sun zo yin aure da haka ba daidai bane wani ya zo ya ce wai wai wai ai annabi ya ce in ma za ka yi auren ka zaɓi mai kyau ko ka zaɓi yan dangi ko ka zaɓi kaza da sauran cewa ya ana yi amma shi shawarar da ibayar a yi fazfar bi zati dini taribat yadak ka zaɓi mai addini sai hannun ka ya samu albarka sai hannun ka ya samu alheri to matsalan mu shine mun kaurace wannan hadisin bos bangaren mazan da matan gaba ɗaya ba a duba addini abun duniya ake duba kamar yadda ka faɗa ɓangaren matan haka haka ɓangaren mamazan to ko lalle duk mutumin da ya shuka maiwa maiwa zai girbe wanda ya shuka gyaɗa kuma gyaɗa zai girba da haka duk wanda ya gayyato wa kansa wani ra'ayi nasa to zai ga wannan ra'ayin da ya gayyata a cikin gidansa sannan abu na biyu alfahari da neman nuna isa a cikin aure yanzu iyaye abin da ke damun su bayan matsin rayuwar nan da aka yi magana akwai masu alfahari a ta kashe kashen kuɗi na banza ba a taimaki miji ba ba a taimaki amarya ba a je a kama gidan kiɗa a je a kama kiɗan rawa malam yanzu har ta kai da a birane ban ce anan haɗeja ba a birane a wasu garzuka wallahi malam gidan kiɗa da rawa na rana ɗaya na awa biyu da za a yi idan an yi aure ana iya kama shi akan miliyan ɗaya wani mai arha ne miliyan biyu mai arha ne ko kwanan nan wani ɗan uwa yana gaya mun akwai wani gidan taro da aka je aka kama kasan nawa aka kama shi duka duka taron da za a yi awa ɗaya da rabi ne naira miliyan biyu da ɗari biyar miliyan biyu da ɗari biyar amma Allah ya sa da malam yaron da aka kamawa aka yi bikin wallahi tallahi malam bai da jarin dubu ɗari uku a cikin akawun ɗinsa bai da shi yarinyar ba ta da ko keken ɗinki da aka sai mata na sana'a akwai dabbanci da rashin hankali da ya wuce wannan tunanin to amma baka isa ka faɗa ba yanzu mutane malam idan suna da kuɗinsu abinda suka ga dama suke ba abinda shari'a ta ga dama ba ka wai wai ake cewa wai wai kana da kuɗin ka ka sha kurumin ka ba wani mai neman aya ko neman hadisi yanzu dan Allah daidai ne ku je ku kama gidan taron kiɗa da rawa ga saban Allah ga alfahari ga bayyana tsiraicin mata mata su haɗu su bayyana tsiraici yan mata bayyana tsiraici iyaye iyaye a haɗu maza da mata a je a kashe miliyan kaza yaro a zo a gama ko buhun shinkafan arziki bai da shi a gida dole wannan event centers guraren taro dinnan da ake ta yi wallahi in dai ba wa'azi ake yi ba ko walima a ciyar da mutane abinci a addu'a ba wallahi ya kamata a dakata da yinsu ba daidai ba ne kuma rashin tunani ne wannan to kaga irin wannan ya za a yi aure ya albarka sai an gama kashe kashen kuɗin talauci ya zo ya dame su auren ya mutu sannan daga cikin dalilin kawo mutuwar aure shine akwai rashin ladabi da rashin amanar aure yarinya ce malam an je an aure ta malam ba ta da ladabi tana aure tana chatin da wasu maza waya chatin chatin malam ya zama bala'i ga hotunan maza a cikin wayarta ku ji tsoron Allah ya ku iyaye mata Allah bai zai kyale ku ba wallahi duk uwar da ta ajiye yar ta budurwa ta batta bata da aiki sai dauke dauken hotuna da tura mazaje har sai ta zo ta yi auren mazan banza suna binta muna karban fatawoyi na buga kai da damuwa akan yanda misalin iyaye suke barin ƴaƴansu mata suna lalacewa ka auri yarinya budurwa malam da daddare ka zo malam tana hira da wani ba kai ba ya za a yi aure ya zauna ba dole aure ya mutu ba haka su ma mazan malam bala'in neman mata namiji ya zo ya auri mace ya auri mace tsakani da Allah maimakon ya tsaya ya kula da ita ya zo ya hira da ita da daddare amma ba zai yi ba sai dai ta chatin da wasu mata ga wata ɗabi'a da mazaje suke da shi yanzu a garin nan zaman dandali zaman hira mutane malam sai su je bakin titi su bar matansu ga wannan uban sanyin da ake yi ba zai je ya zauna da matarsa ya ɗauke mata kewa ba ba zai je ya matarsa ya ƙara mata karatu ba ba zai je ya zauna da 'ya'yansa ya ji halin da gidansa yake ci ba wai ciki ba wai kawai mutane sai su zo gindin gurin mai shayi majalisar zama a zo a shimfata tabarmai ana danna wayoyi masu tsada ana ta alfahari an yi fakin babura an yi fakin motoci don mata in sun wuce kuna ta kallon su in wani ya wuce kuna zagin sa aikin kenan zaman majalisa zaman dandali an bar mata suna can cikin gida suna koran sauro mutum ya zo ya zauna ya bar matarsa wallahi sai share awa uku awa hudu bayan isha'i yana waje baiwar Allah ‘yar arziki tana zaune tana jiransa mijinta bai dawo ba, idan ta gaji ta gaji ta gaji dole aure ya mutu, da haka ya kamata a gaya wa maza gaskiya musamman waɗanda suke da irin wannan ɗabi'ar wallahi ba daidai ba ne, manzo Allah ya faɗa matanku suna da haƙƙi a kanku, kuma auren nan da kuke gani ibada ne, mutum ya je zauna a wani wuri yana hira da abokanansa, abokinka ya fi mataka, abokinka ya fi 'ya'yanka, abokinka ya fi tarbiyyar gidanka, mutum ya je kwashe hira wani baya dawa sai sha biyu sai sha ɗaya wani baya dawowa sai karfe ɗaya karfe biyu wallahi akwai matar da ke ce min duk da mai gidanta ya dawo sha biyu murna suke ya dawo da wuri ta ce malam haka zan zauna ne wanka ne kwalliya in saka lalle in fesa turare sauro ya ta cizo na in ta gyangyaɗi in ya zo kuma ba ta ni yake ba waya yake dubawa malam dole mazan nan sai an musu wa'azi su ji tsoron Allah zaluncin da suke a cikin gidajen su ya wuce hankali kuma wallahi hukuma ya kamata musamman mai martaba sarki Allah ya masa albarka da imani a yi kokari a rage wannan zaman majalisar da ake yi na ainihin wato samari suna zama suna bata lokaci suna barin iyalansu bayan wannan da cikin dalilan da yake kashe aure a yau yau da gobe shine wato da'ful qawama rashin karfin mazan ba sa iya kula da gidansu malam yanzu gida an wayi gari gida yana zuwa ya gida ya fi karfin mutum baka isa ka ce a gidanka ka yi ayi ba ba ka iya ba da doka a gidanka malam an wayi gari yau mata su suke sarrafa gida ka san me ya jawo ba ya iya daukan nauyi cefane da zai bada ɗari biyar a rana wala bai zai iya ba akwai matar da ta ce wala in ta zo tambaye cefane ce a je ke ki je ki nema kin ji in ba da shi tun da kace ta je ta nema za ta iya nema ta hanyar halal za ta iya nema ta hanyar haram akwai matar da ta ce wallahi wallahi malam duk abincin da kaga an dafa shi a gidan nan ni na nemo shi ta ce gashi nan bai da aiki sai jima'i da tara yaya da haihuwa kuma idan ta kaurace masa ya je ya samu malamai yana musu fatawa mata ta ta kaurace mu mata ta ta ki kaza mata ta kaza bai ba ta ci ba bai ba ta sha ba tana cikin yunwa tana cikin talauci ya tafi yana hiran banza bai je sana'a ba wannan talaucin rashin ɗaukan nauyin gida yana kashe aure rashin ɗaukan nauyin kuɗin makarantar yara yana jawo jayayya tsakanin uwa da uba aure ya mutu ‘ya'yanka su rena ka ka wayi gari ‘ya'yanka ba sa ganin daraja ka saboda baka iya taking responsibilities ɗin su ɗaukan nauyin su baka iya yi dole ku dawo kan maganar da na faɗa ɗazu cewa Allah ya faɗa duk wanda bai da halin aure ya kame kurum ba ka zo ka ajiye mata ta ta tara maka yaya tana ta haihuwa kamar ka tara awaki a gida amma baka kulawa da su ba ba sana'ar kirki ba ka fita ba ka da zuciya ka je ka nemo kuɗi ba za ka yi ba ga baki suna shigowa daga gari daga wasu garuruka su shigo su samu arziki a gari su koma su ɗauki nauyin iyalinsu amma kai ba ka iya yi wannan yana taimaka sannan sa baki da iyaye suke yi a cikin harkar aure shi ma yana kashe aure kamar ya sa baki malam gidanka ne zaka zo baban matarka shi zai sarrafa maka gida sai ya bugo ma waya ce kai wannan yarinyar za ta yi kaza kai baka da yanci akwai wanda ya ce wallahi malam sai dai in zo in ga ta fita ina kika je wallahi babanmu ne ya ce za mu raka mamanmu unguwa ko za a tafi wani gari gidan biki wallahi sai kun gyara ko kuma mutum a gidansa kawai sai ga uwar matarsa ita za ta sarrafa mai gida na'am uwa tana da daraja tana da matsayi tana ɗaukaka amma hajiya ki daina shiga larurorin da ba naki ba duk wacce ta aurar da yarta ta ba wa mijin yarta cikakken yanci qur'ani ya faɗa ar-rijalu kawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim maza su ne suke sama da mata su ne kawwamun su ne tsayayyu in ka ɗauki ‘yarka ɗiyarka ka ba wa namiji to shi ne yake da mulki da sarauta da iko a gidan shi imam ibn kasir a cikin tafsirinsa yake cewa huwa sayyiduha wa ra'isuha wa mu'addibuha idza wajad shine shugabanta shine jagoranta shine mai ladabtar da ita idan ta kauce ita wa ita matar shi to amma yau an wayi gari yarinya yarka matarka ta zo ta maka rashin kirki in ka mata fada sai ta kira ubanta ta gaya masa sai ubanta ya kira ka ya zazzage ka duk sirikin arziki na kirki baya zuwa yana shiga cikin fada ko jayayya ko rikicin da yarsa take yi da miji ya kira miji ya zazzaga wataƙila yarka ne bata da kirki wataƙila yarka ne bata da hali amma na yadda duk uban da ya ga ana zalunta ko ana cutan yarsa ya fito fafir ya nemar wa yarsa yanci wannan bai yi laifi ba kuma bai saba wa Allah ba tabaraka wa ta'ala da haka gaskiya matsalolin da ake samu na sa baki na iyaye suna sa baki akan harkar aurata yana lalacewa yanzu misali malam akwai mutumin da ya ce ranar da duk matarsa za ta je unguwa wai sai dai ta je gurin uwarsa ta nemi izini mahaifiyar mijin ka ko fahimci abin da nake nufi ni wallahi in dai za ki fita sai in hajjiya ta yadda saboda hajjiya tana yawan mun magana ta ce wai ina kika je ni kawai ita za ta baki izini ka ji dan Allah malam a wace aya a wani hadisi aka ce idan matarka za ta je unguwa babanka ce zai bata izini na san mutumin da an yi rayuwa da wallahi malam matarsa ba ta san ce unguwa ba sai dai ta je gurin wa sai ta je gurin gurin uban mijin wai uban miji fa ai yanzu fa a kasar Hausa ake yi fa uban miji shine yake ba da dama wa yar wa matar ɗansa ta fita iyaye wa ya baku wannan lasisin wa ya baku wannan dama yanzu wani gare muka je wa'azi aka gaya mana cikin ɗabi'ar da suke malam kawai iyaye suke kashe aure haka kawai ka san me kawai idan uba ya ga matar uba kawai sai ce na sake ki ko kuma uba ya ce yarsa da ta aure ke na kashe auren dawo gida dawo gida kuma wallahi malam har aure ake zuwa a dora akai daga cikin abubuwan da suke kashe aure malam akwai zaluncin maza a gida rashin adalci malam kada ka yi bincike kakka tona inda yau za ka tattauna da mata su gaya maka azzaliman maza in ji mata suka ce algungumi ne wani zalunci musamman malam bari mu buga misali mai mata biyu ko mai mata uku malam malam raunin maza iya bayyana iya bayyana a cikin gidajensu na rashin kyautata wa iyalinsu da fifita wata akan wata haka kurin idan wance ce take abinci za a yi mata lafiyayyen cefane mai kyau a kawo mata a ci abinci mai kyau amma wallahi idan wance ce haka za ta zo da kyar za ta kukuta da kyar a batta da faɗa da yaran gida akwai gidan da aka samu yaran gidan sun rena matar gidan duk ranar da in ta ta yi girki ba sa ci sai su dawo mata da abincinta a ta zagi a ce ba ta da mutunci tana musu abinci marasa kyau kaga a nan amma dakta a daidai wannan ba za a duba kwarewa da iya girkin ba misali wata ba matsalar kwarewa bane nan uwana ka banni na karisa ka banni wato bana kwaina sai da zakara abinda nake nufi a nan zaluncin mijin ne waccar matar ita yake ba ta wadataccen kuɗin cafa ne malam ita wannan kuma saboda ba a so ko kuɗin cefa ne baya bata to iya sata za ta yi da haka dole sai abinci marar daɗi saboda ba a bata kuɗin cefa ne wadatacce ba kuma bitali dole 'ya'yan gidan su rena ta saboda su ba san me yake faruwa tsakanin ta da mijin ba wala Allah kullun a ce kamar anan haɗe da na ce kullun miyar kuka take musu ita kuma waccan miya za ta yi da nama da sauran abu yawwa to me sirrin ai mijin yana da ƙarfin da yana taimakon ɗaya ne ɗaya kuma baya taimaka mata sannan hatta akan abin da ya shafi rabon kwana malam yau Allah fa ya kawo mu lokacin da maza ba sa iya adalci akan rabon kwana wala sai mutum ya je ya tare a ɗakin wata mata shi ma ya ɗauki turji ɗinsa kawai annabi ne aka ce turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayk annabi ne yake da dama ya ware wata ya tare amma wallahi malam yanzu akwai mutanen da sai mutum ya zo a ƙarfi da yaji sai ɗauki girkin matarsa ya miƙa waccar akwai wannan ma in ya zo zaɓa yake yi in ya ka kalle sai ka kalle sai nuna wata ya ce shiga ɗaki ke ce da girki dan ranar da ya zo akwai wanda in tafiya zai duk inda zai tafi ita yake ɗaya yake ɗauka ya zaɓa ya tafi da ita ya je mata goma ta arziki ya dawo da ita waɗancan kuma ya bar su empty hatta abin da ya shafi kulawa da 'ya'ya yau mazan wannan zamani akwai wanda ya fi kyautata wa 'ya'yan bora akan mowa 'ya'yan hajiya an fi kula da su daga ganin 'ya'yan a gida mata biyu ne ko mata uku amma kana ganin 'ya'yan wance sun fi alamar ni'ima sun fi yalwa ka san me saboda uban shi kansa ya fi kula da 'ya'yan ɗakin kaza ya fi kula wannan ba duk bala'i ne da maza suke a cikin gidajensu a rufe ba kuma idan yin mace ta yi magana sai a ce ta yi haƙuri na'am dakta saboda karatuwar lokacin akwai gaba guda ɗaya da nasu dakta ɗan taɓo ta musamman abin da ya shafi ba a dinnan musamman ɓangaren rujula tun da mun shigo wannan gaba din kafin mu karkare zuwa ga masu sauraro mu ɗaga waya ko ɗaya ko biyu.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin tirmidhi Allah ya masa rahama hadisi ne ingantacce ya ma'asharar shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa wanda yake da iko ba'a sun fassara ba'a din yana nan a cikin tuhfatul ahwazi sharhin sunan tirmidhi ya ce abin da ake nufi da ba'a shine mu'natu zawaj wahalhalin aure da daukan nauyin aure yau da gobe abinda annabi yake nufi da man istata'a minkum alba'a wanda yake da iko ba iya sadaki kadai ba ba wasu malamai sun fassara da sadaki amma fassarar wahalhalin aure dan bayan sadaki sadaki ai mai sauki ne wani zai iya biya maka dubu hamsin ɗinka dan ya biya maka dubu hamsin baka da abincin safe da na rana da dare me aka yi da ka fassara ba'a da ma'anar mu'unatu zawaj wahalhalin aure yau da gobe kuɗin hayan gida kuɗin asibitin mata abincinta na safe da na rana da daddare kuɗin ainihin kayan suturarta idan ba lafiya ya za a yi a taimake ta in an yi haihuwa ina za a sai ragon haihuwa in an yi kaza wannan shine alba'a da aka samari annabi ya ce wanda yake da ikon ya yi aure ya riƙe wahalhalin aure ya je ya aure amma lam yastati wanda bai da iko tunda baka da hali fa alayhi bisawm har ka je kana zage-zage kana cewa aure ya yi tsada iyaye sun tsananta aure a'a ka je ka kama azumi haka annabi ya faɗa fa innahu lahu wija ko aghaddu lil basar wa sanu farz ka je ka kama yin azumi tunda baka da hali kaga wancan ayi wal safi bil ladina yajiduna nikahan ga kuma hadisi ya zo ya nada fassara ta ina fata ana fahimta to haka shi ma yanzu uwa ko uba ba su da halin da za su aurar da 'ya'yansu sai su lullube ta da hijabi su kula da ita su ta jira sai Allah ya ba su hali ko kuma mijin da zai aure ta taimaka mata ya aurar da ita da haka wannan shine abin da ake nufi da ba'a yanzu idan ka je ka fassara wa mutane samari ka fassara musu ba'a sadaki ai annabi ya ce in ka samu sadaki ka je kai aure to shi kenan annabi ya ce ka samu sadaki sai kawun ka je biya maka sadaki dubu saba'in ko dubu ɗari ba ka da gidan zama ba ka da sana'a da zaka ciyar da ita da safe da rana yanzu malam duk wanda ya auri mace yau ko ka bashi wata tara wata tara sun zama su uku jariran nan da ake haihuwa malam kudin da suke ce wallahi tallahi malam babban mutum ma baya ce duk wanda Allah ya jarabe shi da jariri yau na faɗa wannan na maimaita kudin da jariri zai rinka ja maka kaga larura asibiti kaga man shafawan jariri tsada pampas kaɗai ya ishe ka bala'i malam pampas guda ɗaya kwaya ɗaya kai ka san kudi kai baka da aure ma ni nake tambayan ka shirme yana ta dariya ni na dauka mai aure ne ma wallahi pampas kadai ya ishe ka masifa mana to kaga yanzu misalin ka je ka zuga mutum ya je ya aure yaro zai zauna da cin kashi ne ba zai yi ba za ta je islamiyya dole ɗora mai famfas ɗari uku kullum in za a sa masa da rana da safe wallahi yaro ɗaya a gidan kashi kawai sai ci dubu ɗaya madarar yara ba ta taɓuwa a shago yanzu in mun gama program, program je ka shago ka tambayi madarar yara man shafawar yara ta fi tsada kayan jariri na yaro yau ƙaramin yaro jariri malam magana ake takaitattun kaya masu ara magana ake na dubu bakwai da ɗari biyar dubu goma dubu sha biyar Allah nake gaya maka na'am dakta lokaci ya ya mana alatin da zamu dan karkata zuwa ga masu sauraron da yin batu ɗaya biyu daga gare su dan wa karkare irin kamar da muka musu alƙawari ga na farko bisa layi zamu je gare shi assalamu alaikum a gurguje barka da kasancewa da mu da muke tare Na'am to Malam Rabiu barka da kasancewa domin muna tare da Dr. Abdullahi Usman Gadan kayan da yake mana fashin baki kan bayanan da suka shafi tsada da mace-macen aure a ƙasar Hausa. Me za ka ce wani irin gudunmawa za ka bada ko wani tambaya za ka yi kan wannan maudu'i?
wato yau malam muna tsere da wayan kuɗi cewa a gidan auren ɗansa ya kashe ya kai miliyan guda ya kashe kashi da kaza da kaza da kaza da kaza ina ji Mm.
ni nake ce masa ai kai ne ka jawo wa kanka maimakon ka je ka nema guda ɗaya Mm.
sai tukunya ka ce ka ka ka da wani suka yi ki za ta hau Mm.
wannan ai ba sai ka kuka ba Na'am.
ka ga dama sai ka kai ta Mm.
kuma kai ne za ka iya yi kuma za ka iya yi mutum ne ya kamata ya yi amma kuma kai ne ka kanka ka ce za ka gani Na'am.
wannan abokin tafiya ne Mm. Na'am. Mm. Na'am. Mm. To fa.
shi ma ka gaya masa ni wannan mutumi na ne sosai abokin tafiya ne wannan malam Amin amin dakta ya ce yana tare da kai.
ai Malam kware ya kuwa kware da gaske.
to kaga Allah wannan ya saka fahimci alheri.
karatu Allah malam mutum ya zo zai aure da yarsa ya ji ya ciwo bashi sai ya siyo gado na miliyan kaza sai ya- wallahi malam wata mata take gaya mun malam zan tafi Dubai nace me zaki zan je in siyo gadon yata gado kwaya ɗaya kawai wajen naira miliyan goma sha biyar yanzu uban aka takure shi fa mijin yana can a banza ina tabbatar maka mijin nan ba mamaki Mm.
Allah bai da miliyan ɗaya tasa a shago da yake juyawa amma an kawo masa yarinya budurwa gado ɗaya miliyan sha biyar gado ɗaya miliyan goma gado ma yanzu fa ba kwaya ɗaya suke ba alfahari shine abin da muka yi faɗa ɗin Mm.
bai da jari bai da kaza na haka ni ina ganin dalilin da zamu sauƙaƙa aure kuma iyaye maza tunda kun san ba dole bane akan ku ka sai mata katifarta ka sai mata gadanta mai sauki duk da cewa wai ba sa so a ce wai sun kaskanta ai za a je dubawa a ga an kai mata kaza an kai mata kaza tunda kuka rungumi al'ada ku za ku sha wahala ai in ba haka ba ku haɗu da mijin ka saya Mm.
yawwa ko ka bar wa mijin ya saya mata Na'am.
Na'am.
Ga wani bisa layi a cikin zubar mu ne gare shi. eh, To layi na kamata su daga wani ƙarar shigowa. Assalamu alaikum barka. Eh, Da wa muke tare? Na'am, to malam garba barka da kasancewa da mu. A gurguje wani gudunmawa ko tambaya kake tafiya da?
Allah ya saka muna amsa Mm. Mm. Na'am. To fa.
gaskiya ne Allah Malam garba muna godiya bari mu koma zuwa ga dakta don jin.
Eh, Malam Garba ya bada gudunmawa shi ne abu- a fahimtar sa Mm.
wannan gadaje da ake siya musu kuɗi ne na banza da aka tara ba a ba da zakka mutane suna mutuwa da yunwa kana zuwa kana siyo gadon katako katako katako da za a lullube shi da tsumma na naira miliyan talatin hankali zai dauki wannan ai hakuri masu kuɗi ba za su fahimci karatun nan ba Mm.
gaskiya masu kuɗi da masu mulki ba za su fahimce mu kuma za su ga mun daren musu amma ni dai a tunanina a ganina da ɗan abin da Allah ya fahimtar da ni a halin nan yau da matsi da ake ciki kaza da naira miliyan hamsin miliyan talatin miliyan kaza miliyan kaza ka je ka sai gado kuran gadon nan fa malam ka san dukkansa in an zo tsumma ake lulluɓa masa Mm.
rufe shi ake yi kuma duk tsayarsa kasansa katako ne ai da ka taimaki mijin tunda kana da hali ka sai mata na miliyan ɗaya miliyan biyu sauran ka ce miji ka ja jari zai rike maka yarsa ba zai sake ta ba Na'am.
amma ka je ka sai wa 'ya'yanka ka kashe mata wani ce wallahi miliyan hamsin na kashe wa yarinyar nan na mata hidima a ƙarshe ku malamai sai daga baya zo ya sake ta na kuna cewa aure ah, mu'amala ce ba ibada ba ce ba aƙida ba ce babu nassi tabbatacce da zai ce ga iya abin da za a yi a walalin aure kama daga neman aure har zuwa ga ɗaura da abin da ya kama da haka din a ƙarshe cikin ɗan ƙarin lokaci da ɗan rage mana mai dakta zai ce akan wannan gaba ni dai ban taba cewa aure ba ibada bane a mu'amala ne aka ce eh mu'amala ne malamai suka ce akwai ibada eh to ai ka ce mu ka hada da ni yawa ni ban ta- ni- eh yawa to ni dai ban faɗa ai kaga ya kamata ka bari na faɗa na'am ni a waje na fahimta ta Mm.
aure mu'amala ne bauta Allah ne amma ibada ne me ibada Mm.
kullu ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min qawlin aw amalin ko wani abu duk abin da Allah yake so i yarda da shi ko magana ko aiki ko abin nan. aure aure Mm.
Allah ne yace ayi wa ankihul ayama minkum masalihin min ibadikum wa imaikum ina so a gyara lafazin ne malam Mm.
yanzu idan kace iba- ba ibada bane shedanci ne Mm.
ba daidai bane bautar Allah ne tunda Allah ne yace ayi in dai har mutum ya auri mace ya ciyar da ita ya shayar da ita zai samu lada ya zama ibada amma magana cewa nawa za a kashe me za a kashe wannan haka ne ba inda aka kayyade me za a kashe me za a yi duk abin da mutum ya so ya ga yayi iya karfinsa shikenan ko wajen ciyar ma li yunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ata- atahu Allah mai wadata ya ciyar daga wadatarsa wani kaga zai ci mai kyau wani zai- wani kuma zai ci mai zogale zai ci abin da ya samu ko ba ka bane ba Mm.
a haka kuma wajen gurin zama wani zai iya yin babban gida wani zai iya yin karami haka wajen sutura wani zai iya siya wa matarsa mai tsada wani kuma mai arha zai siya haka abin da ya shafi kudin makarantar yara wani ya kai yayansa makaranta mai tsada wani ya kai wannan shine abin da malamai suke nufi amma kuma ba yana nufin cewa Mm.
ka ɗauki nauyin da ba naka ba a nauyin da yake na wani ne nauyin da yake naka ne ka je ka ɗora wani kuma ka zage shi daga baya ba to Allah ya saka da dakta saboda karatuwar lokaci da kuma gabatowar shi na gaba a muna godiya kwarai da gaske a ƙarshe za mu so dakta ya yi addu'a da kuma fatan alkhairi musamman ga shi wannan gidan rediyo da hukumomin da jagorori da abokan aiki da ma shi wannan gari da wannan masarauta da ma wannan jiha da ma ƙasa baki ɗaya kan halin da aka samu kai a ciki.
gaskiya ne a hakikanin gaskiya ana cikin wani yanayin da yana bukatar mu yi addu'a kwarai da gaske Allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma wannan ƙasa ta mu ko wannan gari namu na Hadeja Allah ya sa mata albarka Allah ya ƙara inganta noma kuma wannan gidan rediyo suna ƙoƙari gidan rediyon sawa ba yana tafiya yana yawo sosai yana da coverage mai yawan gaske ina daɗa ƙarfafan ku kuma shirye-shiryen ku malam suna da albarka suna tafiya sosai ana jin ku sosai so muna fatan Allah ya karfafa wannan gidan rediyo mai gidan rediyon Allah ya karfafe shi Allah ya saka masa da alkhairi muna addu'a ta musamman ga mai martaba sarkin Hadeja wanda ya bamu dama muka gabatar da karatu a masallacin sa Alhaji Adamu Abubakar Maje a CON kenan shugaban majalisar sarakunan jihar Jigawa Allah ya masa albarka kamar yadda muna addu'a ta musamman ga dan uwa wanda shine dalilin zuwa na wannan gari DG na Nisda kenan Alhaji Kashifu Inuwa a ta munasabar aure da aka yi ta yar uwarsa a wannan gari muna fatan Allah ya sa albarka kuma ya ba su lafiya da zaman lafiya albarkar da ya kawo ta dalilin sa aka yi wa'azi a masallacin sarki kuma yanzu na zo nan gidan rediyon sawaba ne duka muna fatan Allah kai mai lada Allah ba shi lada kuma gidan rediyo da kuka bamu wannan dama muka yada wannan karatu kyauta ba da biyan kuɗi da muka yi ba Allah ya saka muku gobe ma insha Allah ta'ala akwai karatu da za a yi na mata a School of Nursing kenan da mata ma da maza a karfe goma zuwa sha ɗaya har zuwa ɗaya insha Allah ta'ala duka dai muna addu'a wannan gari ne Hadeja ya shahara da alkhairai kuma ya shahara da albarkatu muna fatan Allah ya tsare muku zaman lafiyanku Allah ya ƙara muku alheri a rayuwarku kuma Allah ya ciyar da samarinmu matasa gaba duk abin da kuma muka yi na kuskure a cikin manganinmu Allah ya yafe mana wanda muka yi na kuskure muna neman Allah ubangiji Allah ya mana afuwarsa na daidai din kuma Allah ya haɗa mu da ku a cikin ladan gaba ɗaya ina addu'a ta musamman kwarai ga wannan gidan rediyo Allah shi albarka a ciki Allah shi albarka shi wa gabanin gidan rediyon Allah ya riko da hannunsu ma'aikatan gidan rediyon Allah ya musu albarka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sa a yi daidai sannan kuma wanda suke kulawa da gidan rediyon Allah ba su lada Allah kuma ya kare ku da dukkan fitintunu da dukkan matsaloli sai kuma da kai gabatar wannan na lura kana da wani ra'ayi idan matar ka ɗaya ya kamata ka ƙara dan zaƙin bakin ka akan abin da duk da kana kana baka goyon bayan mata na lura zan yi wa mata bayani sai maka zanga-zanga an maka gyara ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to masha Allah dakta muna gode Allah ya saka alkhairi Masha Allah.
duka duka da wannan shirin ya kammalu a madadin ita hukumar gidan radio saba da kuma sashen addinin musulunci na